wa'lam annahu innama jaa halakul jahamiyyati annahum fakkaru fi rabbi ka sani cewa jahamawa mabiyan jaham ibn safwan wanda yake kore ma Allah ta'ala sifofinsa yace sunayen a daskare suke babu sifa tattare da su yana da bid'o'i da aqidu na kafirci to mabiyan shi mabiyan jaham ibn safwan abinda ya halakar da su malam yace tunani suka yi a cikin lamarin Allah wato cikin zatin Allah da sifar Allah da aikin Allah anan ba a tunani ana tunani cikin ayyukan Allah ne abubuwan da ya yi ya halitta cikin halittun Allah ake tunani ya yi sama ya yi ƙasa ka kalli sama da ƙasa ka yi dabburi hakan ya ƙara maka tsoron Allah amma ba ka tunani game da sifar Allah ka yi ƙoƙarin kayyafa ta ko shabbaha ta ko matsalata ko kamanta ta da ta wani in kai haka to ka saba ma Allah ka saba wa manzan Allah ka sauka daga tafarkin magabata da ka kai zuwa ga kamanta Allah da wani kuma ka kafurta Nu'aym ibn Hammadin rahmatullahi ta'ala alaihi imamu sunnati wal jama'a yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi fa huwa kafir duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa ya zama kafir sai ce wa laysa fi ma thabata 'anillahi wa 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tashbih amma duk abin da ya tabbata daga Allah da manzo babu tashbihi a cikinsa sa amma wani ya kamanta Allah da wani to wannan ya kafurta da haka ka kiyaye rabbun wa abdun kayfa yajtami'an laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala tadribu lillahi al-amthal wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sai yake cewa sun yi tunani cikin lamarin Allah fa adkhalu lima wa kaifa suka sanya alamar tambaya biyu lima da kaifa ba a yin tambaya da lima da kaifa a cikin abin da ya shafi lamarin ubangiji lima shine wato damme kaifa ta ƙaƙa to ba a ma Allah wannan tambaya me yasa Allah ya kaza yaya akai Allah ya kaza wannan bai shafe ka ba la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a ma Allah wannan to su sai suka sanya wannan wa tarakul athara suka bar abin da ya tabbata a riwaya wa wada'ul qiyasa suka sanya qiyasi na hankali wa qasuddin ala ra'ayim suka auna addini da ra'ayinsu suka auna Allah da ra'ayinsu subhanallah faja'u bil kufri iyanan la yakhfa annahu kufr suka zo da kafircin gani na kiri da muzu wanda ba a boye yake cewa kafirci bane wa akfarul khalqa suka kafirtar da halittu ma'ana suka tirsasa wasu suka yi ta kafirta واضطرهم الامر حتى قالوا بالتعطيل لمرين يقنتتا musu hassi da ta kai suka kore ma Allah ta'ala sifofinsa jaham yace Allah sami'un bila sam'in wai Allah mai ji ne ba mai ji ba mai gani ne ba mai gani ba ai shine balaraban kauye da ya ji shi yace ala inna jahaman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahamin faqad kafar laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar yace ayurdika allahu qala ya jahmu qa'ilun abuka mru'un hurrun khatirun bila khatar yace amadahan turahu am hija'an wa subbatan wa huz'an kafaka allahu ya ahmaqal bashar fa innaka shaytanun bu'ithta li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila saqar kawai wucewa yaji ya koro raƙumin shi shi bai je makaranta ba amma yana kan fidirar shi an gane ku dan billahi allazi da wani ilimin da zai jifa ka cikin halaka gwara ka zama jahil إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت هكا البيري يفدا cikin ta'iyarsa daka mutumin nan yana kan fitrar shi yana da hankalin shi bai sabawa daka yaji jaham ya tara yara ya tara dalibai yana Allah mai ji ne ba mai ji ba mai gani ne ba mai yace malam ana tambaya yace yace ku ban takarda da biyu ya zauna ya rubuta wa'annan baitukan su sun dauka tambaya ce zai ya samu karin haske jaham ya ba wani ya ce karanta mana ya nuna izza kaga da shi ya bude nade kayansa zai ba bismillah babu muqaddima da man jahili ba ma'ana ba irin masu ilimi ne can sosai ba shi wancan kuma ba kowa ake masallama ba yi kuma ran shi ne ya ɓaci saboda kishin Allah zaka yace ala inna jahaman kafiru da abin da ya bude kasidar tashi ki ko saurara jamu ya kafurta ba na kufuruhu kafurcin shi a fili karara yake kuma duk wanda ya yadda da shi arne a ga ɗaliban duk sai su razana kuma yace da karjun na jahamun jama'a jahamu ya haukace tun da gashi yana kiran abu abun bautarsa mahalicin shi yana cewa mai ji ba mai ji ba mai gani ba ya ce kai jamu da za a ce babanka tsohonka mai ilimi ne jahili mai kuɗi ne talaka mai hankali ne mahaukaci kana ganin yabo ne ko kuma fallasa daga duk mai hankali zai gamsu duk mai hankali zai gane hikimar Allah ta wuce ya siffanta kanshi da siffa kuma a ce ba ta da ma'ana ya kira kanshi da suna a ce ba shi da ma'ana ba zai yiwu ba ko kai yanzu ka dube ka dai wani ga kanan dai ko a zo a ce kai sunan ma ba shi da ma'ana kai samuwar ka duka ba ta da ma'ana gidan da kai ba ma'ana motan da kake hawa ba ma'ana auren da kai ba ma'ana to kaga baka kai zuciya nesa ba sai ka dai ka ji convocation ko ka fashe mai hanci in ba sa'a ba to walillahi al-mathalul a'la lillahi al-mathalul a'la Allah ka kare mana aqidan malan yake cewa qala ba'd al-ulama minhum ahmad ibn hanbal al-jahmi kafirun wasu malamai daga cikin su akwai ahmad dan hanbal suka ce ba jahmi kafirin laysa min ahli al-qibla baya cikin musulmai halalud dami jinin shi ya halatta sai dai shugaba ke barar da jinin nashi la yarithu wala wala yurathu baya gada ba a gadan shi li'annahu qala la jumu'ata wala jama'a dan shi a gurin shi kamar ma juma'a da sallar jam'i bata wajaba ba wala idaini sallar idi biyu kar a yi su a gurin shi wala sadaqata sadaka ma duka babu wa qalu inna man lam yaqul alqur'anu makhluqun fa huwa kafir sace don da bai ce alqur'ani halitta bane ma ya kafirta kaga fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu wanda yace hakan ne ya kafirta amma suka ce to shine musulmi suka canza ma al'umma addininsu da ka zama mai neman ilimi in ba haka ba musamman yanzu kaga zamanin social media nan kawai kaga mutum kaga ta wani mai iya magana ce kaga mutum a fuska kamar kamili ka gan shi kila da katan nadi sai kai tsammanin ahlus sunna sai kai tsammanin gaskiya yake faɗa kafin ka ankara kafin ka tantance ya bata ma addininka ya gurbata ma aqidarka yanzu matsalolin su Abdul Jabbar da wanda suka jawo duk akan haka ne sau da sun taɓanna an bar su suna ta ainihin wato yada ɓanna a cikin al'umma sai da abin ya gawurta sannan malaman suka fito suka ce a kawo ɗauki kaza kaza tun da farko ya kamata ku yi haka duk da wanda suka yi ƙoƙari sun yi bakin ƙoƙarinsu allah ya ji ainihin wato karɓa aikin nasu amma wani lokaci kara ke mana yawa sai a ce ai ɗan gidan wane ne ta waye wanan baban nashi ma me ya koyar ba shi ba shi ka bara mai koyar in banda kafirci da wuce iyaka cikin haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam da waliyai shi al'amarin addini babu wata kara ba wani hannu ya san na gida sai duna ali da baban shi ya rasu abu talib abu talib ai arni sai duna ali ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ammuka shaykhu dal ina cikin abu dawud ammun kabataccen tsohon nan ya mutu mushrikai sun ce ba za su karɓi gawar shi ba saboda ya ba annabi kariya to ya za a yi da shi annabi ya ce ku haƙa rami kuma yi da ƙasa ku turbuɗe shi shi ba birne shi za a yi ba turbuɗe shi za a yi dan yana mahaifin shi bai hana ya kira shi a shehu dal ba saboda ya samu tarbiyya ta manzo sallallahu alaihi wasallam janubin aqida ba wani kara harkar ilimi ga baki ɗaya babu kara cikinta ali ibn al-madini malamin al-imam al-bukhari tambayar shi aka yi kan baban shi shin za a karɓi hadisi gurin baban shi ko ba za a karɓa ba ya shiru ya ce al'ilmu amana ilimi amana ce ya ce abi da'ifin babana da kuke gani da ifi ne kakwai karatu gurin shi baban shi da ya haife shi to shi yasa kana ta ce makanka salaf salafu sali anya salafancin nan a dai duba ko a dai duba wastahallu saifa suka halattar da zubar da jini da takobi ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa khalafu man kana qablahum suka saba ma magabatan su wamtahanu an-nas bi shay'in lam yatakallam fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dinga jaraba mutane da abinda annabi sallallahu bai faɗe shi ba wala ahadun min ashabi wa aradu ta'til al-masajid wal jawami' suka so a wofintar da masallatai na khamsu salawat na juma'a dan fitinar in ta yawa ba mai iya fitowa wa auhanul islam suka raunana musulunci wa attalu al-jihad suka kore jihadi wa amilu fil furqati suka yi aiki gurin raba kan jama'a wa khalaful athara suka saba ma hadisai wa takallamu bil mansukhi suka dinga furta abinda an goge shi wa ihtajju bil mutashabihi suka yi aiki da abinda bayanin shi sai an wato ainihin hada shi da wani zai fito fili fa shakkakun nasa fi ara'ihim suka sawa mutane shakku cikin ra'ayinsu wa adiyanihim da addininsu wa ikhtasamu fi rabbihim suka yi suka yi ta sabani da rikici game da lamarin ubangiji wa qalu laysa hunaka azabu qabrin suka ce babu azabar kabari ma wala haudun wala shafa'atun wala jannatun ainihin wala haudun wala shafa'a suka ce babu tafki na alkausaran nan wanda hadisai mutawatirai suka zo da shi suka ce babu ceto wanda gashi a qur'ani da sunna wal jannatu wan naru lam yakhluqa suka ce wuta lam yukhlaqa suka ce wuta da aljanna ma ba a halice su ba alhalin qur'ani ya ce uiddat lil muttaqina uiddat lil kafirin gashi a sunna an yi bayani yanda aka halice su وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكي قردما سكي مسن أبو بوا ديوا دا النبي فدا صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه wanda kaga ya halattar da jininsu ya halattar da kafirtar da su ya halattar da a kashe su saboda wannan bannar da suka yi li'anna man radda ayatan min kitabillahi faqad radda alkitaba kullah wanda ya maida wata aya ta qur'ani to kamar duka ayoyin ne bai yarda da su ba ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم وان دي قرية حديثي دي تبتتشي تو كمال يا قرية دكا حديثا يا كافر تيما الله ميجرما فدامت لهم المدة وأن متاني سي زامني يسو أكنسو ووجدوا من السلطان معونة على ذلك suka samu taimako daga shugaba shugaban sai suka yaudare shi ya dauka abinda suke kai gaskiya ne shi yasa za ga al-Imam Ahmad ya yi maganganu masu kaushi akan Ahmadu bin Abi Du'ad tunda shi malami ne wanda yake dan bid'a har ma ya kafirtar da shi a wasu gurare amma yana roƙa masu ma'amun ma gafara ne saboda su basu sani bane sun wato yayi amfani da su ne shi Ibn Abi Du'ad tunda su shugabanci ke hannunsu aka yi ta cutar da malamai amma Ahmad yana roƙon Allah ya gafarta masu ma'amun da sauransu saboda su basu gane bane daka ana bambancewa wanda shi bid'a jan shi take ana mai uzuri amma mai jan bid'ar da tallata ta da gatanta ta da bata masauki wannan ba a raga mushi ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت دون ذلك suka sanya takobi da bulala suka dinga cutar da mutane akan haka fadarasa ilmu sunnati wal jamaa ilimin sunna da ilimin jamaa wato na ahlus sunna wal jamaa ya fara disashewa wal jamaa wa auhanuhuma suka raunata su wa sarata maktumatayn li izhar al bid'i wal kalam fiha sunna da alqur'ani ya zama lamarin su an boye shi saboda an bayyana bid'o'i da ainihin wato magana ta ahlul kalami a cikin alkitabu was sunna wa likathratihim saboda yawan su waɗannan mabannata din wattakhadhul majalisa suka riki majalis na ilimi suka bubbude guraren karatu suna tabanna wa azharu ra'ayahum wa wada'u fihi alkutuba suka bayyana ra'ayinsu suka yi rubuce-rubuce akan haka wa atma'un nasa wa talabu lahumur ri'asa suka kwadaitar da mutane kan haka suka nemi shugabanci ga al'umma suka ce za a ba su matsayi da kaza in sun yarda da wannan fa kanat fitnatan azima lam yanju minha illa man asama Allah wanda ya zama fitina ce mai girma ba wanda ya kubuta daga gare ta sai wanda Allah ya tsare fa adna ma kana yusibu ar-rajul min majalisi min mujalasatihim to mafi karancin abin da zai tarar da mutum a cikin zama da wayannan yan bid'an an ya shukka fi dinihi mafi karanci ya dinga shakka addinin shi shi kuma Allah baya karban kokonto a cikin ibada da yaqini ake yi zalikal kitabu la raiba fihi wato ainihin Allah ta'ala yana yaba wanda suka yi imani sai ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi thumma alladhina amanu thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun wannan sune masu gaskiyar imani wanda ba su shakku ba aw yutabi'ahum ko kuma mafi karanci ya zama ya biye musu aw yaz'uma annahum 'ala alhaqi ko kuma yayi tsammanin su ma dai suna kan gaskiya a sashi ya zama wani baina baina wani muzabzabi muzabzabi haka yana ganin ahli sunna na gaskiya su ma yan dari kunna da gaskiya duka lalibe ake cikin duhu hanya kuwa tun Allah ya fuddo mu daga duhu da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur in kana ganin har yanzu kana cikin duhu malam baka kama hanya baka canza shawara kai nazari wala yadri annahu ala al-haqqi aw ala al-batil shi bai ma san kan gaskiya yake ko kan ƙarya ba fasara shakkan sai zan mai shakka fa halaka al-khalqu hatta kana ayyama ja'far mutane suka yi ta halaka suna bin ɗabi'a aqidu na batattu har sai lokacin da ja'far ya hau mulki wato Ja'far ibn Muhammad ibn Harun kenan alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil wanda ake kiran shi al-mutawakkil a shekara ta 232 kenan fa atfa Allah bihi al-bid'a Allah sai ya disasar da bid'a sakamakon shi wa azhara bihi al-haqqa Allah ya bayyana gaskiya saboda shi shugaba in ya zama na kirki tasirin kirkin shi yafi amfani saboda shi yana da sandan mulki duba lokacin ibnu abdul aziz kafin nan lokacin su sai na umar dan bid'a ko daga kai baya yi ko daga kai ka samu labarin wani ya zo da kadariyanci da tambayoyin kure wa addinin Allah subhanahu wataala da ayoyin alqur'ani umar yasa aka dauko shi tun daga kasar sham ina ga yace a dauro shi saman jaki ba sirdi yazo mazaunin shi ya tafarfasa kuma ba a zarce ko ina da shi ba sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ruwa ba a bashi ba annabi yace umar yace a fudda rawanin shi aka fidda rawanin ya ce a kawo mai tsabga ta dabino aka tara mai su ya dinga dagawa yana makar kanshi ko ba a ba shi damar ya magana ba da ya dinga labta mai a kai kan yana jini ƙarshe ya ce ya amiral mu'minin ya ce tsaya sarkin mu'minin in kunta turidu qatli fa qatilni in kai niyyar kashe ni da Allah ka kashe ni amma in wani abu in nasiha kake so ka mun to faqad nafida alladhi fi ra'si duk wannan hayaniyar ta kaina yanzu na gano ƙarya nake na haƙura na tuba amma dai lallai sai ka kashe ni ba matsala in kuma tuba ta za ta sa a ƙyale ni na tuba to ni gyaran sai da shugaba wa azhara bihi ahlus sunna wannan bawan Allah sababin shi ahlus sunna suka samu daukaka wa talat alsinatuhum harshen su sai ya miƙe dama suke da gaske suke da abun fada sai dan an dankwafe su amma da an ba ahli sunna dama ya fara bayani to dan bid'a tari ba zai iya ba kunya lullube shi za ta yi dan shi abin da ya iya damfara da hayaniya amma a yi karatu a karanta baki a fassara wannan sai ahli sunna kuma ko hasadan mu ba su iyawa akan haka abin ya fi karfin su ma'aqillatihim duk da ahli sunna din ba su da yawa amma ai gaskiyar ce Allah yake dagawa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wa kathrati ahli albid'i ila yawmina hadha har yau zaka tadda yan bid'an su suka fi yawa fa alfahari suke da wannan yawan nasu sun manta fa wato isnatani wa sab'una annabi ya ce fi nari tunan kun ce ko kuka fi yawa ai gasgata annabi kuka gaskiya ce ta fito domin annabi ya bayyana cewa al-ghuraba'u dinnan sune ke kan gaskiya bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil-ghuraba war-rasmu wa alamu ad-dalalati qad baqiya minhum wadanda suke masu zanan wato ahlul kalam yake nufi wanda suke bin tsari na ahlul kalam da wadanda suka kasance a alamu ad-dalal jagorori a cikin bata har yanzu akwai sauransu qaumun ya'maluna biha akwai mutanen da suke aiki da su wa yad'una ilaiha suna kira gare su la mani ayamna'uhum wala ahada yasjuruhum ba mi hana su ba mi tsawatar musu amma yaquluna wa ya'maluna game da abin da suke fada suke aikatawa wa alam annahu lam yaji bid'atun lam taji bid'atun qatt illa min al-hamajir ra'i atba'i kulli na'iqin ka sani cewa ba wata bid'a da ta taba zuwa face sai ta bangaren wanda suke dubgaggu hamajur ra'a sune wanda suke wato dubgaggu ne babu ilimin addini babu fahimta atba'i kulli na'iqin masu bin duk wani mai kira asalin anna'iq shine mai kiran dabbobi an kira shi na'iq ne saboda mai hankali ba zai bi shi ba yanzu wanda kaji ya fara lamarin su masussukan nan abun dubawa ne kaga wanga man'uq ne ya zama dabbar da ake kira ya miluna ma'a kulli rihin duk inda iska ta kada sai su bi duk inda suka ji kira sai su amsa faman kana hakaza duk wanda ya kasance haka fala dina lahu bai da wani addini qala Allah tabaaraka wa ta'ala famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ahlul ahlul kitab basu saba ba suka yi sabani a addini sai bayan da ilimi ya zo musu saboda kawai zalunci daga gare su wa qala wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa qala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda yayi sabani a cikin shi sai waɗanda suka kasance su aka ba ilimi su malaman su suke batar da mutane dama sayyidina Umar kamar yanda yazo cikin as-sunan na al-Imam ad-Darimi yake cewa ya hadimul islam zalalul muallim wa jidalu munafiqin bil qur'ani wa a'immatun dalluna abinda ke rusa musulunci shine talalladiya ta malami da kuma wanda yake munafiki mulhidi ya dinga gaddama cikin alqur'ani sannan a samu shugabanni waɗanda suka kasance masu batarwa to kaga lokacin su ma'amun shugabannin ke kira zuwa ga bid'a sai aka samu matsala sai aka samu tashin hankali sai yayi yawa sai da Allah ta'ala ya kwantar da fitinar dama dai wa kalimatullahi yal'uliya duk inda wahala ta yi wahala kaga ana cutar da sunna ana kaza ba da lokaci ne kawai amma gaskiya sai ta yi halinta wa hum ulama usu'i ashabu tama'i wal bid'a masu kawo sabanin nan sune wanda suka kasance miyagun malamai waɗanda suke ma'abota kwadayi ma'abota bidowoyi ta bid'a tare da kwadayi ta ina ga dan bid'a za gan shi makwadaici mai zari da hadama zari da haɗa yanzu ba ana tazi tazi tan wani an damke shi an caɓe shi ba bai an bashi makudan kuɗi za a shirya juyin mulki ko a Najeriya ɗan bid'a zai kira bokaye da ƴan tsubbu su hana wato su tabbatar da juyin mulki ba ruwansu da mutum nawa za a kashe ba ruwansu da kaza kuma kafin nan ma ya za a yi a hana a tabbatar da juyin mulkin ba ta hanyar bokaye kafurci za a yi da shirka in ya tabbata Allahu a'lam واعلم أن الناس أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة kasani cewa mutane ba za su gushe cikin tawaga ta ahlul alhaq ma'abota gaskiya da sunna ba yahdihimullahu wa yahdi bihim ghayrahum wanda Allah zai dinga shiryatar da su kuma ya shiryatar da wasu saboda su albarkacin su wato shiryatar da wasu da sababin su wa yuhyi bihim sunan ya dinga rayar da sunnoni da su فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم على الاختلاف wa'innan su ne Allah ya siffanta ga yanda suke in aka yi saɓani duk da ba su da yawa wa qalal ladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fastathnahum sai ya togace waɗanda suke kan gaskiya fa qala fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idni sai Allah ya shiryatar da mu'minai ya datar da mu'minai zuwa ga gaskiya da izininsa daga cikin abin da aka yi saɓani su sai suka rike abin da yake gaskiya ne suka bi kitabu wa sunna wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki miƙaƙe wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tazalu isabatun min ummati zahirina ala alhaqi wasu tawaga daga cikin al'ummata ba za su gushe suna madaukaka akan gaskiya ba la yadurruhum man khadhalahum wanda ya tabar da su yace ba ruwan shi da su ba zai cutar da su ba hatta ya atiya amurullah har sai lamarin Allah ya zo har tashin alqiyam wa hum zahiruna sune da madaukaka koda ana ganin sune yan kadan koda ake ganin ana ganin sune kaskantattu su Allah ya daga su Allah ya ba nasara wanda yana cikin muslim hadisin uqba ibn amir yace wa alam rahimakallahu anna al-ilma laysa bi kathratir riwayati wal kutub ka sani fa Allah ya maka rahma ilimi ba yawan riwaya da yawan littattafai bane ya ce ina da takardar kaza ni daktawa ne ni kaza ni ba shine ilimi ba ina da littattafai kaza ba shine ilimi ba innamal alimu man ittaba al ilma was sunana malamin gaskiya shine wanda ya bi tsarin ilimi ya bi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana qalil al ilmi wal kutubi koda a ce mahsulat na ilimin shi kadan ne littattafan shi ba su da yawa in dai kan sunna yake yana neman ta yafi wancan mai tarin littattafan da tarin ilimin da baya kan gaskiya ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وان دي سابا مع الكتاب والسنة ان بدعاني وإن كان كثير العلم والكتب كودا ينا دا يوان إلمي دا للتتفي بل يتي وعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه كسني ألا يمك رحمة duk wanda ya faɗi ra'ayin shi a cikin addinin Allah tsantsa ba wai ya bi nassi ba wa qiyasihi da kawai shi abin da ya ga ya kwanta mishi a rai wa ta'awilihi da abinda shi ya karkatar zuwa ga ganin daman shi yace ni kawai a gani na haka za ga wani fa jahili ne wato dindukwalin jahili jahilin gabas da yamma a sai ka ji yace ni dai a gani na kaza haramun a tsammani na ko sunan shi ba zai iya rubuta da larabci ba amma sai ce shi a ganin shi haramu kawai kaga yana fatawa hankalin shi kwance wani ma ce ko da ban sani ba haramun ko jahilci ne ya ya haifi ilimi bai sani ba ya tabbatar bai sani amma haramun wani malam malam babba na ake da kun sa malam babba ko tara wani ya bata mai sai ce kawai kaga mutum jahili a bakin kasuwa ya zo yana ta fatawa sai ce kaga wannan fatawar ba ta yi ba sai ce kai ko ta yi ba ta yi ko ta yi ba ta yi ba a ilimi ne to da ta yi ɗin arashi ne aka bai san dalilin ba kawai dai arashi ka tari aka yi sai ta yi to aka kyale shigo ba ai ba zai arashin ba ai ba zaɓi katika ba ne addini ba walawala ba ce ba caca ba ce ba addini addini ilimi ne addinu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi madinu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih aiki ne ja malam sanda kake can kana ta ka shi yana can yana yawon neman ilimin shi ba shi can ba shi nan ba shi wannan littafin ba shi wannan littafin kuma ka zo ka ce kai da shi ɗaya ne Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ke tambaya a ga in kana da hankali wai da mai ilimi da jahili za su zama ɗaya ba ne mutum min ghairi hujjatin ba tare da wata hujja min sunnati wal jama'a faqad qala ala Allah ma la ya'lam to wannan yayi magana kan al'amarin Allah ba da sani ba wa man qala ala Allah ma la ya'lam fa huwa min al mutakallifina wanda ya faɗi magana bai da masaniya ya ce wannan shine addinin Allah yana cikin wanda suka kirkiro bid'a a cikin addini wal haqqu ma jaa min indillah gaskiya ita ce fa abin da ta zo daga Allah was sunnatu sunnatu rasulillah sallallahu ba wata sunna sai ta manzon Allah wal jama'a majtama'a alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda abin da ya haɗu a zamanin annabi da sahabbansa fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman wani zai ce to me yasa ba a sa Ali ba ai khilafar ce ba a sa ba shi din a zamanin sayyidina Ali bid'o'i sun yawa shi da kanshi yake fada ce ba wanda ya samu jarabawa cikin khalifofi kamar shi ga Shi'a ga Khawarij ga kaza ga Nawasib ga su wane ne to amma zamanin su sayyidina Abubakar da Umar da Uthman duk ba a san wannan ba sunna ake to su waye ke sunnar a zamanin ai su Aliyu din ne in ka gane in ka lura yaba shi ne akai amma a zamanin shi hatta 'yan shi'an matsiyata cikin littattafansu sun ta kawo inda sayyidina ali ya ta tsine musu albarka wato babu ba gidaje irin dan shi'a cikin littattafansu ka duba bihar biharul anwa na majalisi mujalladi 115 a ciki babu mujalladin da zaka daga sai kaga dan shi'a sai kaga wato ainihin an yi magana wani imami daga cikin imamansu yana zagin su suna hakaitowa cikin wanda suke jingina kansu zuwa gare sun kuma suna tsine musu albarka wa man iqtasara ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda ya takaita a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shata ma cewa yana tsaya ga annabi Muhammadu ko duk yana da yan dirkaniyan shi cikin waƙoƙin shi can ana mai uzuri na jahilci to amma ka tsaya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu mutumin da ya tsayo akan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai wal jama'a abinda jama'a ta musulmai suke akai jama'a ta sahabbai fala ja'ala ahli bid'i kulliha to wannan ya kaurace ma dukkan yan bid'a wastaraha badanahu wa salima lahu dinu wastaraha badanuhu jikin shi ya huta wa salima lahu dinuhu insha Allah addinin wannan ya kubuta da izinin Allah لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي دوما أنا سلم ياتي الأمة تازات الربو سنمي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية منها ماذا سلم يبين من ويزي سيرة دقسكم وإن الأمة فقال سيتي ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي أبند نكي كنشي يوني دا صحابينا كاقا حد ديت سيدا أكسامك abin da yake addini a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ta musulmi aqida ta ahlus sunna fa hadha huwa ash-shifaa'u wal bayan wal amru al wadih ce wannan shine waraka da bayani da lamarin da ke a fili wal manarul mustanir kuma ita ce wato hasumiya mai haske wato manara ne mana ana ce mai manar ana nufin hasumiya ta masallaci ko wadda ake sawa mai tsawon nan sannan ana cewa almanar ana nufin irin so me ake ce mishi wuta irin ta saman hanya ta saman kwalta da ake sanyawa lamfadiyar wala to shine lamfadiyar mai haske saboda shi in yayi tsawo hasken zai fi yawa hasken da ya zama ya fi tsawo zai fi nisa to wanda ya kasance akan wannan turbar to shine wanda yake da lamfadar mai haske da hasken shi ke shiga ko'ina wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ce iyakun wata ammuka ka shaidunku da zurfafawa wa iyakun wata naddu'a ka shaidunku da wuce iyaka khairu umuri dini awsatuha abin da yake tsaka-tsaki amma wuce iyaka shishigi da zuba wani ko karatu zai sai kaga yana takallufi a cikinsa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sabon Allah kake gwara wanda bai iya ba an gane ko ba a san wuce iyaka kaga ya maida hamza ainun ya maida ha'un ainihin ha'un ko kha'un an gane ko saboda saboda kakale kakale da wuce iya annabi ya hana shine shine tashadduqi annabi sallama ya ya ce wa inna Allah na na fushi da su annabi na nisa da su ranar alqiyama mutashaddiqun masu kakala cikin magana yana magana ma baya son bude baki dan ka araina shi dan kankaro ma kanshi girma gane ku kakkai haka wa alaikum bidinikumul atiq ya ce ina horonku da bin addininku da ɗaɗɗe addini da ɗaɗɗe ba tijjaniya ba hukuk adiliya ita ma aidai ta gare ta kwanan nan ko ya bashi shekara 200 da wani abu da ɗaɗɗan addini na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ni sai ka ji ana a sun zo da sabon addini sun zo da kaza to ko ba sabon salatul fatin ba sabuwa bace kwanan nan aka jiya jiya aka zo da ita an gane har ma wani yazo ya ce ta fita ibrahimiya ta shige ma ibrahimiya ce piu wani mulhidi kuma wancan ra'asul wato ainihin jariman ko ai ru'usul jarima din kala kala shi wancan na asalin yace ta ninka so dubu shida tana daidai da qur'ani ka san wata falsafa su yace ce ai ba cewa akai tafi qur'ani so dubu shida to amma cewa tana daidai da qur'ani so dubu shida wannan qur'ani ne wannan salatul fatan ita kadai qur'ani qur'ani qur'ani so dubu shi ai dai tafi din ake nufi mantiqiyan ko ba haka ba eh yazo ta yazo ce maka wannan salular tawa tana za ta sai taka ko so dubu kenan ba ta fita ka ba ya wuce fi ma ko Allah ya kyauta to wannan asar da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asar ne mauqufi ba maganar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba ya zo zancen Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kamar yanda ya zo cikin as-sunna ta Allah da ka'i da wasansu ya zo da lafazin alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad amma wancan lafazin zancen ibnu mas'ud ne afu zancen ibnu mas'ud ne iyyakum wat ta'ammuqa sai dai ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce halakal mutanaddi'un masu wuce iyaka sun halaka wuce iyaka gurin komi hatta gurin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ce wai wato ainihin la tutruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka gurin yabona kamar yadda kristoci suka wuce iyaka gurin yabon annabi isa dan maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu amma wani sai ya ce a inda gurin yabon annabu ne ka faɗi ko mene kaga wa za mu yadda da shi annabu za mu yadda da shi ko kai ba kawai ba gidaje al'amarin addini a tsare yake ma to lokaci ko ko littafin nan kamar ƙara yawa yake ta yi na ga gaskiya to sai dai wani lokacin insha sai dai wani lokaci insha Allah Allah ya sanya albarka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara ban sani ko akwai tambayoyi to ubangiji Allah ya sa albarka cikin abin da muka ji Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira ya ba mu ikon aiki da shi da kuma samun albarkacin majalisun wanda suka haɗu domin karatun addini duk da cewa mu yanzu mun zama 'yan gida a tabar amma dai tunda mukan je mu zo ne mukan zama baki kuma fi zatil waqt haka insha Allah gobe za mu juya mu koma inda muka ɗanfi wayo nan ɗin ma muna da wayo amma dai insha Allah da haka muna barar addu'a kawar yadda ake cewa kasan kullum ya ce malam a samu addu'a mu ma muna santa muna son addu'an nan Allah ta'ala ya samu dace sai kuma Allah ya kaddari mu zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala ina ma kowa fatan alkhairi tun daga shugabannin wannan gari mai albarka da malamai ga sunan masu kokari suke ta ainihin kokarin fadakarwa da tunatarwa da limamanmu da malaman makarantu ga sunan duka a gabanmu Allah ta'ala ya kara musu kwarin gwiwa sannan kuma al'umma a dinga kamawa cikin aikin addini shi wani addinin ba na malam bane kadai ba na liman ba ne kadai ba na wana ba ne kadai addinin duka namu na mu duka ne in ji bahaushe duka na mu duka ne sai mun tattaru kowa wakilin sunna ne kowa wakilin musulunci ne da'awa ko a shagon ka za ka yi ta a gurin aikin ka za ka yi ta ka lura da kiristocin nan a komi sai sun sanya da'awarsu cikin karatun boko ai suna sanya da'awarsu ta kiristanci to kai ma in mushe ne ka sanya da'awarka ta musulunci idan wato dan kasuwa ne ka sanya da'awarka ta musulunci ko ina duk inda wato ainihin ka samu dama ka isar da sakon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryatar da Allah ya ƙara albarka a wannan gari ya ƙara mushi daraja ya kare shi daga duk wani sharri ya kare shi wa gabanin shi daga duk wani sharri ya taimake su akan yin adalci ya taimake mu akan yin biyayya da fata nagari da addu'a ta kwarai Allah ya hada kawunan mu ya hada ya raba mu daga sabani ya tabbatar da mu akan sunna da musulunci ya amintar da mu gabaki daya fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليك والسلام عليكم ورحمة الله